Ga kiɗan waka ta kuɗin makamai Zan tona Zan tona Hayya Malam ya ci kudin Ashe wannan tarko ya kamo da nauyi Malam ya ci kudin makamai.
Allah sarki ikon juya yarinya Malam ya ci kudin makamai.
Gililin gililin gililin kama Malam ya ci kudin makamai.
Waratan waratan ba ina barayin Malam ya ci kudin Yan makamai.
rijiyan nana Hayya Yan rijiyan nana Malam ya ci kudin makamai.
Tarkon Ibrahim Mangu kenan Malam ya ci kudin makamai.
EFCC ta musu yar kumeru Malam ya ci kudin makamai.
Kiri da muzu Hayya Kiri da muzu Malam ya ci kudin makamai.
Kiri da muzu bera ya tanda kyanwa Malam ya ci kudin Zama bayyana muku sunayen barayi Malam ya ci kudin Daga makamai.
sakkwata sai mun je ikoyi a Malam ya ci kudin ana makamai.
kashe mu a basu kuɗi su karba Malam ya ci kudin duk makamai.
wanda ya wannan ya zo da zamba Malam ya ci kudin makamai.
barawowa Malam ya ci kudin makamai.
barawowa Malam ya ci kudin makamai.
ko ko in ce barayi Malam ya ci kudin zaman makamai.
yana sunayensu cikin misalai Malam ya ci kudin da makamai.
farko zan tafi saukwata gaida oga Malam ya ci kudin ba makamai.
sauki na saukwata ku kuka tare buga.
Malam ya ci kudin makamai.
rijiya da ruwa ku an da guga Malam ya ci kudin duk makamai.
wanda ka nuna mu shi za mu hanga Malam ya ci kudin a kano efcc ta doka ganga Malam ya ci kudin Yau makamai.
ga malam sun ci da babu riga.
Malam ya ci kudin makamai.
Ya salam, ya salam, Malam ya ci kudin makamai.
ya salam, ya salam.
Malam ya ci kudin Malam makamai.
ya yi gurwa ya adefa guga.
Malam ya ci kudin Ku makamai.
ɗaliban malam wa za ku zaga.
Malam ya ci kudin Rabon kuɗin gidan malam sai dai ya hanga.
Malam ya ci kudin Dan makamai.
shi yana sama can ya tura zuga.
Malam ya ci kudin makamai.
Amma sai dangana tana ka gane kwazo.
Malam ya ci kudin Idan makamai.
na san kowa ka kira shi zai zo.
Malam ya ci kudin makamai.
Dan kanawa na yaba naka kwazo.
Malam ya ci kudin Tsoho makamai.
ya taka taɓo ya bata yara Malam ya ci kudin Maganar makamai.
tsohon kwano zan nuna kara Malam ya ci kudin makamai.
Mai bilicin, mai bilicin Malam ya ci kudin makamai.
Sanatar gangan an sha rubutu Malam ya ci kudin Da ta ga makamai.
EFCC ai ta azabtu Malam ya ci Ai, kudin Zan makamai.
fara zan je don ku akwai dalilai Malam ya ci kudin Dan baba makamai.
maciji shi ma za a nemai Malam ya ci kudin makamai.
Tsohuwar mota ta saba shan mai Malam ya ci kudin Da akwai makamai.
wani ɗan sarki ma za a damkai Malam ya ci kudin makamai.
Dan shi ma ai ya ci kuɗin makamai Malam ya ci kudin Ku makamai.
kai ni birnin in can ba akwai kalamai Malam ya ci kudin makamai.
Mata kun yaƙi ya kwashe don mai Malam ya ci kudin Yana makamai.
ta surutu kafin a nemai Malam ya ci kudin Shi ko wani an ka kira shi ya zo a keke Malam ya ci kudin makamai.
Ya shigo EFCC a make Malam ya ci kudin makamai.
Mungu ya ce mai kai don Allah mike Malam ya ci kudin Kai a san makamai.
kwata mun rike dogo Kaya Malam ya ci kudin kuɗi makamai.
mada'i ko ko kuɗin mazafai Malam ya ci kudin Dogo makamai.
mai rodi ya karɓa dan mai Malam ya ci kudin makamai.
Gashi ba shi da hujjoji muhimmai Malam ya ci kudin Ga makamai.
mataimakin gwamnan da za mu kallai Malam ya ci kudin makamai.
Wai shi ma ya ci kuɗin makamai Malam ya ci kudin Jihar makamai.
Kaduna za mu mu ba da shela Malam ya ci kudin Da mai makamai.
gashin baki ya tuba hula Malam ya ci kudin makamai.
An kira burgu ya fara kwalla Malam ya ci kudin Dan makamai.
ya san sai ya yi aman su lalla Malam ya ci kudin Sai makamai.
kwarka na Kaduna mu kama mai mai Malam ya ci kudin makamai.
Tsohuwar sanata ta mai da dan mai Malam ya ci kudin makamai.
EFCC ta kama mai mai Malam ya ci kudin makamai.
Duk wanda ya karba za a nemai Malam ya ci kudin Ana makamai.
kashe ma ba ku kuɗi ku karba Malam ya ci kudin Duk makamai.
wanda ya wannan ya zo da zamba Malam ya ci kudin Ko kuna makamai.
barayi idan kun zage baba Malam ya ci kudin Ko makamai.
kuna ta kushe Buhari kasa ta karba Malam ya ci kudin Wanda ya makamai.
damu Buhari ilahu da mai Malam ya ci kudin Ko makamai.
akan wannan an dau misalai Malam ya ci kudin makamai.
Bawan Allah fatan kai rumi mai Malam ya ci kudin Ka idan makamai.
ya sauka jigawa haɗe ga zanje Malam ya ci kudin makamai.
Wai ashe foma ya yake saje Malami ya ci kuɗin makaho.
idomin kufu ma yayi naɗi da lauje Malami ya ci kuɗin makaho.
na ga hane jawa na mika jaje Malami ya ci kuɗin makaho.
kwaya kiri sai a yi mu zuwa ƙarshe Malami ya ci kuɗin ku zo makaho.
mu leka bauta akwai adashe Malami ya ci kuɗin dan makaho.
bashar ya karɓi kuɗi a kunshe Malami ya ci kuɗin makaho.
za mu zo gungoji a koda yaushe Malami ya ci kuɗin to makaho.
idan na je bini waiwa za mu nema Malami ya ci kuɗin makaho.
akwai sanata ɗaya sun yi karo da lamma Malami ya ci kuɗin makaho.
da shi ma ya ci kuɗi muhimmai Malami ya ci kuɗin makaho.
na san efcc za ta nemai Malami ya ci kuɗin a cikin makaho.
sojoji ma da akwai a haya Malami ya ci kuɗin makaho.
adamawa za ni na ba da sabo Malami ya ci kuɗin makaho.
dan bar dai ka cire banka babo Malami ya ci kuɗin makaho.
dan bar dai yayi nitso da koko Malami ya ci kuɗin makaho.
bar ni hau jirgi in leka iko Malami ya ci kuɗin makaho.
koma cira man ya ci kuɗi ku lego Malami ya ci kuɗin makaho.
yanzu an gane sunan shi fanko Malami ya ci kuɗin ku zo mu makaho.
koma idan mu ba da sako Malami ya ci kuɗin muna makaho.
da mutum biyu duk sun shage danko Malami ya ci kuɗin GM da ammani haya GM da ammani a cikinsu kowa ya ci kuɗi muhimmai kura kana a nan bara dan da akwai bayanai wani ma ya ci iya takarda kar a nemai ya da labarai sai dai a yi mai ku zo mu koma ogun kar mu yarda da akwai na amfani kada ma mu yarda da wani ya ci kuɗi ya zara adda yana ta surutu baki da ganda yanzu kano zan koma ni da dadda akwai bayanai gundan garku dadda kwanaki sai ya yi muzu a ƙarshe muna gurin gandu da a koda yaushe kadimul islam ka zarce kushe kyalamai doki ya saba cushe mai kayan miya ya samu shiga a ƙarshe dan shi ma ya ci kuɗin makamai ciyaman ɗin malafa ma za a nemai shugaban fatin su ku je ku nemai domin shi ma ya ci kuɗin makamai kai malam bana ya ci kuɗin makamai gililin gililin gililin kama wayan mu aka ce mu a ba su kuɗi su rayu ashe mutanen sun ci kuɗin marayu EFCC ta da muke gayu to ku biyo ni akwai saurin kalamai ni malam ya ci kuɗin makamai sai baba buhari sai baba buhari sai baba buhari akwai dalilai buhari ya san kyawawan kalamai da dukan maganar sa gyara za ka samai duk wanda ya saci kuɗi a nemai da kuma gaira gwamnaninmu da ba su zamba ga shaida gwamnan gwamnoni ku duba na zamfarawa amma shi ba ka saba kuma sauka jihar katsina mu ga ida baba aminu bello masari da ba shi zamba masari na tita wanda ya ƙi ka beba idan baka bar burgu ya zanzare ba a dole mu sauka kaduna mu gaida oga biyar rufa'i ne a kushi ka azarta langa malam mai haƙuri shi ba shi burga aka da tausayi Malami ya ci kuɗin mu.
mu ga jamawa dole mu gaida bindo Malami ya ci kuɗin mu.
da agogo sarkin aiki kau da kwando Malami ya ci kuɗin mu.
sarara rana yake gaishe ka bindo Malami ya ci kuɗin mu.
ku zo mu koma barna mu gaida kashin mu Malami ya ci kuɗin mu.
inda awatu gwamna kashin mu Malami ya ci kuɗin mu.
kashin mu da tima ina kwanan ka mhm Malami ya ci kuɗin mu.
bara bara gwamnan mu na yaba gani Malami ya ci kuɗin mu.
ka mini koko idan na zo rake ni Malami ya ci kuɗin mu.
ka raka ni gurin ga idan ni ma ya gani Malami ya ci kuɗin mu.
ka ja ni nasara zan tafi gaida kwari Malami ya ci kuɗin mu.
sai in gaida gwamna mai sunfar samari Malami ya ci kuɗin mu.
ta kwana makura ka gan maka ba mu gari Malami ya ci kuɗin mu.
ka miki rarara ka tsaya na karba Malami ya ci kuɗin mu.
kan gaida barista dan ba shi kwaba Malami ya ci kuɗin mu.
barista gwamnan bauchi da mun ka zaɓa Malami ya ci kuɗin mu.
kura ka ni jigawa gurin talamis Malami ya ci kuɗin mu.
sabuwar mota ce ba ta yin mis Malami ya ci kuɗin mu.
badda da daga abubakari talamis Malami ya ci kuɗin mu.
jihar plato za mu mu gaida lalon Malami ya ci kuɗin mu.
shi salaman lalan ya san mu folon Malami ya ci kuɗin mu.
gwamnan plato mun gaishe ka lalon Malami ya ci kuɗin mu.
daga nan mu koma kogi da mu da yara Malami ya ci kuɗin mu.
kai da yahaya bello yana da kara Malami ya ci kuɗin mu.
sabon gwamnan kogi da za mu mora Malami ya ci kuɗin mu.
ku taya mai da murna hai ku taya mai da murna Malami ya ci kuɗin mu.
akwai mana murna mun gano barayi Malami ya ci kuɗin mu.
sai mu ga na sifika Malami ya ci kuɗin mu.
kuma ga na sifika dan ya tsaye da doka Malami ya ci kuɗin mu.
kuma dokar ai sunan ka dinka Malami ya ci kuɗin mu.
daga ka saya in tare su dai na gauka Malami ya ci kuɗin mu.
sai kuma abdul maliki zanna ah kayya Malami ya ci kuɗin mu.
wakilan bango da har marzan na kenan Malami ya ci kuɗin mu.
zanna idan mun ganka akwai bayanai Malami ya ci kuɗin mu.
daga bala iya ta kudin makamai amala iya ta kudin makamai Ashe banza ta tadda ubi.
a yau da ya karya ta kure wa kare zo mu ya haura da ni Malami ya ci kuɗin mu.
ashe banza ta tanda hobi Yau dai karya ta kure wa kare zo mu ya haura da ni.
ita da sauran allah kaligin sama shi ya iyo farko da karshe Malami ya ci kuɗin mu.
Lamiyo wakar yan mamura ina ruwan gwauro ya dafa taushe.
Malami ya ci kuɗin mu.
Lagaban wakar da kudin makaman mu don komai ya cimma karshe.
Malami ya ci kuɗin mu.
Duk wanda ya saci kudi ya kawo su ko da ma sun kai watanni.
Malami ya ci kuɗin mu.
Ashe banza ta atar da wofi.
Yau dai karya ta kure wa kare zo mu ya haura da ni.
Rabbana zai rayar da ga manzon ka danni shi na baiwa yarda.
Malam ya ci kuɗin maka.
Lamina ta alken alke da su ni kai komai ka fi shi tsada.
Malam ya ci kuɗin maka.
Alai da sahabbai kun wani da bafiye wanda ka bai wa yarda.
Malam ya ci kuɗin maka.
Ali da sahabbai Allah ka sa da rara rana ka hutu gani.
Malam ya ci kuɗin maka.
Ashe banza ta tanda wofi.
Yau dai karya ta kure wa kare zo mu ya haura da ni.
Ya salam wa salam jama'ar kasar buga na ka hutu da na ku sako.
Malam ya ci kuɗin maka.
To talakawa ku fito da an ku rarrabe kwano a ku shi da koko.
Malam ya ci kuɗin maka.
Ana maganar gyaran kasa ashe su dan kuka sunan su fanko.
Malam ya ci kuɗin maka.
Duk wanda ya sha sai ya mata ho idan ka ima an baka gani Malam ya ci kuɗin maka.
ashe banza ta atar da wofi Yau dai karya ta kure wa kare zo mu ya haura da ni.
gaskiya ɗaya ce duk wanda ya guje ta karshe sai ya fara yanke Malam ya ci kuɗin maka.
yau muna hanyar gyara mai kamar zuwa shi za mu mu tunani Malam ya ci kudin makamai.
ashe banza ta taddobi Yau dai karya ta kure wa kare zomo ya haura a danni.
yau dai karya ta kure wa kudan mangu ya fara kame Malam ya ci kudin makamai.
ga wani mai siffar yan dudu ya kamata ku mai suna salame Malam ya ci kudin makamai.
idan wanda ya saci kudin mu dole za shi kawo ba wani kama kame Malam ya ci kudin makamai.
wai banza ta kori wafi ya ce zo mu ya haura danni Malam ya ci kudin makamai.
ashe banza ta taddobi Yau dai karya ta kure wa kare zomo ya haura danni.
amana da bayanin ba sauki sankutawa ma sun fidda zakka Malam ya ci kudin makamai.
da dogo mai rodi don kuna biya ta kuɗi ya karya doka Malam ya ci kudin makamai.
Mani baba maciji domin ku zan farawa ma sun fidda zakka Malam ya ci kudin makamai.
Duk wanda ya karɓi kuɗin makaman ya zo hannu a 'yan awanni Malam ya ci kudin makamai.
ashe banza ta taddobi Yau dai karya ta kure wa kare zomo ya haura danni.
kadawa sun gane don ku yanzu kowa ya gano bayanai Malam ya ci kudin makamai.
kana ta ɗumin banza waya shaida kai gun karɓa kuɗin makamai Malam ya ci kudin A makamai.
gidan ka ake talabo kai kana ta jin sama kai ka san dalilai.
Malam ya ci kudin makamai.
Amana in ya ci kuɗi kuma tilar zai yi amansa a 'yan watanni.
Malam ya ci kudin makamai.
Ashe banza ta tadda wobi.
Yau dai karya ta kure wa kare zomo ya haura danni.
Kananawa ga sabon kudan kuna ji obin rubu ya fara saba.
Malam ya ci kudin makamai.
Maganar gashin baki ba ta don ku mai azika ya zo ya karba.
Malam ya ci kudin makamai.
Kutare kutare mana su wanda duk ya tsere shi muka ce a harba.
Malam ya ci kudin makamai.
Shugaba ga ta kudin mukamai idan ka ci sai ka nuna rauni.
Malam ya ci kudin makamai.
Ashe banza ta tadda hobi.
Yau dai karya ta kure wa kare zomo ya haura danni.
Da wannan waka ta kudin mukamai idan ka ji sai ka kara santi.
Malam ya ci kudin makamai.
General za yi gyara wanda duk ya bata shi ya fito a datti.
Malam ya ci kudin makamai.
Kuna ta surutun banza kamfani na dauka don ya zarta kanti.
Malam ya ci kudin Kai makamai.
gillin gillin gillin kuma kama barawo don ya haura danni.
Malam ya ci kudin makamai.
Ashe banza ta tadda hobi.
Yau dai karya ta kure wa kare zomo ya haura danni.
amana in ya ci kudin makamai Ashe banza ta jadda hudu.
a yau da ya karya ta kure wa kare zomo ya haura da ni Yau dai karya ta kure wa kare zomo ya haura danni.
a yau da ya karya ta kure wa kare zomo ya haura da ni Yau dai karya ta kure wa kare zomo ya haura danni.
a yau da ya karya ta kure wa kare zomo ya haura da ni